بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يوم شاهد قوة محرم شكرا تدبو دير دري حدود أربعين دا ديا هجرية wanda shine ya dace da 14 ga watan September shekara ta 2019 miladiya za mu dora a kitabul magazi babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fatihi muna magana akan babin da yake magana dangane da rashin lafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a ƙarshen rayuwarsa da kuma bayani akan rasuwarsa alaihi salatu wassalam yau imam bukhari ya kawo mana hadisin bin ali bin abdullahi madini ya ce daga abdullahi dan abbas lamma hudira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil baiti rijal yayin da rashin lafiyan barin duniya ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama shine lamma hudira ma'ana lamma dana mautuhu yayin da mutuwar annabi rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ta kusanto a gidansa akwai mutane cikin sahabbai sai manzan Allah sallallahu alaihi sallama yake cewa halummu aktubu lakum kitaban la tadhillu ba'dahu halummu aktubu lakum kitaban la tadhillu ba'dahu ku kawo ko ku taho zan rubuta muku wani abin rubutu wanda in kun rike shi ba za ku bata ba a bayansa la tadhillu ba'dahu a wata riwayar la tadhilluna bi isbatin nuni kenan kenan ta zama nafiya la ce nafiya faƙala ba'dhum wasu daga cikin sahabbai sai suka ce wannan wasu shine sayyidina Umar ibn Khattab sai ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qad balaghahu alwaj'u ya jama'a ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama fa ciwo ya kai matsayi ya galabaita ku kyale shi kada ku shagaltar da shi ku sa shi ya ci gaba da wani rubuce-rubuce wa inda kumul qur'anu hasbuna a wajen kufa akwai alkur'ani hasbuna ya ishe mu abinda ake nufi da hasbuna ana nufin yakfina shi umar tausaya wa annabi yayi yana gani yana cikin wannan yanayi matsananci na rashin lafiya sahabbai sun zo sun kewaye shi saboda tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da son al'ummarsa baya so taɓata bayansa bayan ƙur'ani da ya musu sharhi ya musu bayani a cikin shekarun da ya rayu da su sai ya ce kuma ku kawo ko ku zo ko ku matso zan rubuta muku wani abin da bayan na bar duniya ba za ku ɓata ba in ku riƙe shi sayyidina umar sai ya ga cewa wannan yanayi da annabi yake ciki ya kamata a bashi da ciwon da yake damunsa ba wai a zo a ce a shagaltar da shi da rubuta wani abu ba to shine sai ce ya jama'a annabi fa ciwo ya yi masa tsanani ya kamata a tausaya wa mai ciwo wannan shine kyakkyawan manufa na sayidina umar ibn khattab akan hana a rubuta wannan takarda ko abu rubutu yace ba ga alkur'ani ba bai bar mana alkur'ani ba qur'ani da ya bar mana ai ya ishe mu hasbuna kitabullahi hasbuna kuma daman ya faɗa ya ce na bar muku abubuwa guda biyu kitaballah wa sunnati alkur'ani da sunnata ina yin wannan bayani ne saboda 'yan shi'a alaihim min Allah wa yastahiqun suna la'anta sayyidina Umar a wannan hadisin suna zaginsa suna bata shi wai cewa wai ai gashi ma ya hana annabi yayi wani abu yau annabi zai yi wani abu akwai wani wanda sai hana shi kuna tunanin annabi ya shirya zai wani abu akwai wani mutum da zai hana shi kuma idan zai rubuta wani abu akwai wani abun da zai rubuta ne sama da alkur'ani da hadisi ya faɗi wannan ne don tausaya masa shine kawai ma'anar mai kyakkyawan zuciya mai kyakkyawan fahimta zai iya gane zance amma wanda yake zuciyarsa akwai marar akwai ciwo akwai cuta akwai sharri to zai ta kwamentin zai ta yada magana ai kaza ake nufi ai kaza ake nufi so wannan shine manufar sayyidina umar dangane da dakatar da sahabbai akan wannan malamai suka ce kamar yadda abu suleiman yake cewa khashiya umar wato sayyidina umar ya ji tsoron kada munafukai su samu wata hanya wato dangane da suka a cikin addini ko kuma suka akan abin da annabi ya zo da shi shi'a to kenan wannan abin ya soke duk abin da annabi ya zo da shi sai ai wannan shine abu na ƙarshe ko ma me ya faɗa wala Allah sai ce kenan Qur'anin bai da amfani hadisan ma da ya faɗa ba shi da amfani da sauransu sai ya ce hasbuna kitabullah faktalafa ahlul bait sai aka samu sabani dangane da sahabbai a wannan lokaci ahlul bait anan ba ana nufin iyalan gidan annabi ba faktalafa ahlul bait yani faktalafa ahlul bait alladhina kanu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika alwaqt mutanen da suka zo gidan annabi cikin sahabbai da suka zo duba shi da makota da waye da aka zo saboda ciwo ya tsanani sai aka samu sauyin ra'ayi wakta samu suka yi jayayya faminhum man yaqulu qarribu yaktub lakum kitaban la tadhillu kuma tsu kuma tsu annabi zai rubuta muku littafin da ba za ku bata a bayan shi ba la tadhillu ba'dahu wa minhum man yaqulu ghayru dhalika daga cikinsu akwai masu faɗan wani abu ba wannan ba annabi da yana kwance yana jin su falamma kasura lagawu wal ikhtilafu ko allagatu yayin da wato sauyin zancen ko maganganun suka yawaita da saɓani ya yawaita tsakaninsu sai annabi su ya juya yana kan shimfiɗansa ya kalle su ya ce ƙumu ku tashi ku tashi shine kumu me yasa ya ce ku tashi tattaunawar ce ta yi masa ba daidai ba sannan kuma yana cikin yanayi na rashin lafiya na biyu kuma kada ya bar tattaunawar ta yi tsawo saɓani ya shu wato a shuka wani sabani a tsakanin sahabbai ya mutu ya bar duniya da sabani tsakaninsu sai ba da umarni ya ce to a tashi nam nam warai kuwa yanzu yanzu yanzu a nan gurin ba umar ya ce ku kyale annabi ba hasuna kitabullah da annabi ya ce ku tashi dinnan ai kaga ya goyi bayan abin da umar ya faɗa da ya saba wa sayyidina Umar da zai ce ku kawo abin rubutun sai na rubuta kaga wannan ma yana nuna cewa shi kansa sayyidina Umar ya samu wani matsayi abin da ya faɗa ɗin annabi ya tabbatar da shi alaihi salatu wassalam ya ce ku tashi ƙala ubaidullah fakana ya ƙulu ibn abbas inna raziya kullar raziya ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم أم من رواية كتشوى Abdullahi dan Abbas shi kuma yana faɗa cewa lalle musiba dukkan musiba ta kai arraziya ana nufin almusiba lalle innar raziyata kullal raziya innal musibata kullal musiba musiba ta kai musiba irin abin da zai zo ya shiga tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zai rubuta wa mutane me ya faru saboda sabanin da aka yi a gaban annabi shi abdullahi dan abbas abin da ya fahimta jayayyan nan da suka yi sabanin nan da suka yi shi yasa annabin ma ya fasa ma yace bi zai yi ba to shi kuma sai ya dauki laifi sai ya dora wa me yasa za a yi jayayya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗi kalmomi kuma gashi ba shi da lafiya malamai suka ce umar ibn khattab afqa min ibn abbas suna qat'an sayyidina umar tunaninsa da fahimtansa ta fita abdullahi dan abbas nesa ba kusa ba me yasa saboda shi umar ya riga ya fahimci ai annabi ya riga ya gama duk bayani ba an yi ayyawma akmaltu lakum dinakum ba ba an yi ba ba ya tara su a aikin hajji ya ce duk wani abu na alheri na gaya muku duk wani na sharri na yi muku bayani na cika muku addini Allahumma fashad Allah ka shaida to ba an gama magana addini ba da haka shi Umar yana da zurfin tunani da ya ce ku kyale Annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'anin nan ya ishe mu shi ma yayi ne akan wato hujja da dalili saboda Allah ya yi bayani tun ba yau ba kuma ya san cewa babu wata waƙi'a da za ta faru a warware wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum a ce yau ayi hakuri ga wani sabon abu na addini ya zo babu ya riga ya sani yace dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rubuta wani abu a wannan yanayi da yake cikin rashin lafiya mashakka ne da haka fara al-iktisar ala ma sabaqa bayanuhu takfifan alai da haka Umar ya ga cewa ya kamata a takaitu akan jawabin da annabi ya yi cewa ya cika addini don a sauƙaƙa masa kada a kuntata masa saboda kada a buɗe wata ƙofa kuma ta wani abu wannan shi ne fiƙin sayyidina umar a nan dai abinda muke so uwa su fahimta allah ya jarabi annabi sallallahu alaihi wasallama da ciwo rashin lafiya kafin ya bar duniya wanda hatta kai ga ana zuwa ana duba shi yana kwance a cikin shimfa yanayin shimfiɗarsa a shimfiɗarsa kuma ta kai ga sai na umar ya tausaya masa a wannan yanayi da yake ciki ba zai iya yin wani abu ba kenan zai iya yi wa allah ya jarabi mutum kafin ya mutu da ciwo wanda wannan ciwon kuma sai ya zama adalinsa haka allah ya rubuta mana ga munan muna rayuwa mu je mu dawo sai ga allah ya ɗora maka wata cuta a yi ta fama a yi ta fama wataƙila ita ce ajalinka daga wannan cutar kuma insha Allah ka samu hutu ka samu sauƙi insha Allah idan kai mumini ne wannan ciwon tsanani ne gare ka amma mutuwar ka sauƙi ce gare ka Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa kada ku manta akwai hadisi ya tabbata cewa duk mutumin da Allah ya ɗora masa ciwo duk wanda Allah ya jarabe shi da ciwo yana musulmi to wannan ciwon fa kafara ne a gare shi idan Allah yana son ka sai ya dora maka wani abu ya ta damunka ana ta kankare zunubinka ana ta kankare zunubinka ana ta kankare zunubinka kana ta kashe kudin magani kana ta wahala iyali suna ta wahala da kai ya'ya suna ta wahala da kai su suna samun lada hidimar da suke yi maka iyalanka suna samun lada ta dalilinka kai kuma ana ta yafe maka laifinka manzo Allah yake cewa hatta kai ga wani bawan Allah za a yi ta kankare mai zunubi saboda dalilin ciwon da Allah ya dora masa sai an gama share mai zunubinsa gabaki daya sai kuma Allah ya turo mala'ikan mutuwa sai ya dauki ransa sai a ce wani dai ciwo dai ya zama ajalinsa ya mutu ashe wannan ciwon ya yi zaman jinya ne don a kankare mai zunubinsa ya Allah ya Allah ya Allah Allah muna roƙonka duk wani ciwo da za ka ɗora mana ko ka ɗora mana Allah ka sa ya zama sababin kankarar zunubinmu da laifinmu ne manzo Allah ce hatta shauka yushakuha ƙaya ƙaya da mutum zai taka duk wanda ya taka ƙaya kaga zai ji zafi ko to wannan ƙaya da ya taka sai an kankare masa zunubinsa so jama'a jinya ciwo cuta akan mumini musulmi ba asara bane amma abun yana da wahala gane shi yana da wahala sai mutum ya ga kamar Allah baya son sa ya wani lafiyarsa kalauni ba da lafiya ya wani gashi nan ni na fi shi kusantar Allah amma ina ta fama da ciwo shi kuma garau yake wani sai shekara biyu wallahi ko panadol bai sha ba shekara biyu cir wannan kaɗan na gaya maka wani sai ce ma wallahi yau shekararsa goma bai taɓa zuwa hanyar asibiti ba sai dai dubiya garau yake ba abin da yake damunsa zai ci komai ya sha komai wani kuma wallahi bai isa ya ci abin da ya ga dama ba bai isa kuma ya sha abin da ya ga dama ba kuma bai isa ya kwana a inda ya ga dama ba wannan fankar yanzu wani iya kwana da ita gobe sai ya tafi asibiti wannan fankar haka Allah ya yi shi wani kuma za ga bai da wata damuwa shi to haka Allah yake lissafinsa amma wannan mai ciwon mai larurar yau an taba shi gobe an taba shi in dai mai imani ne to riba ne gare shi ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa mu je malam na'am na'am na'am ai kwarai kuwa yanzu misali shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba wani hikima ta Allah sai Allah ya kaddara masa in Allah ya dora masa ciwo sai ya ninka masa zafin ciwon na mutum biyu kamar ni da kai zazzabin da zamu ni da kai shi za a yi dora wa annabi dan me dan ya samu lada ninki sama da kai yanzu kai in kai ciwo kai kai kaɗai ciwon mutum ɗaya za a dora ma sai kuma a baka ladan mutum ɗaya amma shi sai aka tsananta masa ciwon ya tsananta gare shi don Allah ya ba shi ya samu lada guda biyu aka tambaye shi ya ce aka ce yanzu wannan yana nuna kana da ninkin lada ya ce kwarai kuwa Allah kai mana kuwa na'am
قال حدثنا يسرق بن صفوان بن يزيد البقري قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن سعد عن ابيه عن قروه عن عائشه رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قد عليها الصلاه في شكواه الذي قبل فيه فصرها بشيء فبكت ثم دعاها فصرها بشيء فضحكت فسالنا عن ذلك فسالنا عن ذلك فقالت صرني النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ينفر في وجهه الذي توفي فيه فبكت فبكت ثم صرني ثم صرني فأخبرني أني أول أحده يشبه فضحكت قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو قال حدثنا شعبة عن سعيد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أخبر أنه لا يؤمن نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة نعم.
وسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأعظمه حتى يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه قوي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعيد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في صيرته الأعلى
wannan hadisin yasaratu ibnu safwan ibnu jamil al-lakhmiyu shine malamin imam bukhari anan Allah ya masa rahama riwaya daga urwa dan gidan zubair daga nana aisha Allah ya yarda da ita tace da annabi sallallahu alaihi wasallam fatima alaiha salam fi shakwahu wata rana annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya kira na na fatima um, a wani rashin lafiya shakwahu fi maradihi kenan fi shakwahu maradihi rashin lafiyarsa da ya yi alladhi qubida fihi wanda aka ɗauki ransa a cikin wannan rashin lafiya fasarraha bi shay'in sai yayi mata sirri shine sarraha yayi mata sirri da wani abu fa bakat sai ta fashe da kuka thumma da'aha sai kuma da yaga tayi kuka sai ya dada kiranta fasarraha bi shay'in fadhahikat sai ya dada mata sirrin wani abu sai ta yi dariya da tana kuka yanzu sai ta dawo tana dariya فسألنا عن ذلك رواية الكشميهني سيسكة فسألناها عن ذلك mai ruwaya sai ce sai muka tambaye ta me sababin kukanki me sababin dariyarki faƙalat sai ta ce to wannan tambayan wannan amsar da ta bayar sai bayan annabi ya bar duniya ta ba da amsar a wata riwaya da aka tambaye ta suka ce a sirri ne baba na gaya mu sirri ne baba na gaya mu da haka ba zan faɗa ba sai bayan ya bar duniya sai ta yi bayanin sirrin a gida ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga ya kira yarsa ya ɗan yi mata sirri ka san mata suka dan suka ce wai me ya gaya miki ne me ya gaya miki ta ce a wannan wani abu ne tsakanina da mahaifina ta ce amma yanzu tun da ya bar duniya zan faɗa da haka wannan amsar da ta bayar din bayan wafatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai take cewa sarar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya sirranta mun zance ya gaya mun cewa annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tuwfiya fi wannan ciwo wannan ciwo da nake ciki wannan zazzabi da nake ciki a ciki Allah zai dauki raina Allahu akbar ka duba wani al'amari na ubangiji malam aina a ciwon da ya yi rashin lafiyan fa Allah ya sanar da shi a nan za a ɗauki ranka kinan ya san a wannan ciwo ba zai tashi ba Allahu akbar Allahu akbar sai ne sai ya gaya mata wannan sai ya sa dole ta zubar da hawaye ta yi kuka fa bakat ثم سارني فأخبرني أني أول أهله sai ta ce sannan sai ya sirranta mun kuma du karo na biyu ni ne ta farko daga cikin iyalinsa wanda zan biyo shi bayan mutuwarsa ni ne zan biyo shi ka duba fa bayanin mutuwa ita ma yake mata amma sai ta yi dariya saboda ta ji daɗin cewa za ta bi babanta bayan annabi ya bar duniya wanda zai fara biyowa bayansa ita ce fa akhbarani anni awwalu ahlihi yatba'uhu ni ne na farko cikin iyalinsa da zai bi shi fa dhahikt shine sai nayi dariya wannan yana nuna mana alamatun nubuwa alama ta annabta din na annabi Allah ya sanar da shi wani abu na gaibu sannan kuma wannan yana nuna mana cewa mutum ya halatta ya keɓance wata daga cikin yarsa ko iyalinsa ko ‘ya'yansa ya sirri da su ya halatta ya ware ɗansa ko ɗiyarsa ya faɗa mata ko ya faɗa masa wani sirri nasa wanda bai gaya wa matansa ba ba dole ne komai naka sai ka fasa shi wa mata sun sani ba wataƙila akwai abin da kai da 'ya'yanka ne za ka yi in mutum ya yi haka ya ga dama ya yi haka to kada mata su zo su yaƙe shi a gida cewa bai gaya musu wani abu ya gaya 'ya'ya ba laifi ba ne tun da annabi ya kira ta ya gaya mata yanzu matan nasa ma suna buƙatar wannan jawabin amma bai gaya musu ba ina fata ana fahimta malamai sun yi ittifaki ga baki daya duk iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya biyo bayansa bayan rasuwarsa sai ita hatta matansa ba wanda ta mutu kafin na na fatima wata shida yana barin duniya wata shida ba wanda ya mutu a gidan nan sai ita imamun nisa'i a cikin sunan ɗinsa ta hanyar abi salama daga aisha ya yi bayanin sababin kukan shine zafin cewa annabi zai bar duniya ya batta wannan shi yasa sai ta fashe da kuka ta kalle shi ta ce haranta yanzu wannan yanzu rasuwa zai yi yanzu zan zo in wayi gari in tarar babu babu manzan Allah babu shi an binne shi wannan yasa dole ta shekar da hawaye ta yi kuka sai hadisin Muhammad bin Bashar riwayar na na Aisha tace kuntu asma'u annahu la yamutu nabiyyun ni na kasance ina jin labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a wata riwaya wanda zamu zo mu karanta annahu la yamutu nabi babu wani annabi cikin annabawa da zai mutu hatta yukhayyara bainad dunya wal akhirah alkawarin Allah babu wani annabi da zai mutu face sai Allah ya ba shi zaɓi tsakanin ya zaɓi zaman duniya ko ya zaɓi lahira wannan sai annabawa muka mu ne za a miƙo mana wannan wannan gara ɓasa ai ai duniya za mu yi ta zaɓa ai da wahala a irin wannan yanayi da ake ciki a zo a ce wai wai ka zaɓa ko ka mutu ko ka rayu ai kawai mutum zai cikin ya rayu ne kawai na'am ai kwarai ko ina amma shi annabi yana da garanti garanti shi annabi fa yafaffe ne Allah ya yafe masa yana da tabbacin rahamar Allah zai riska ni da kai tashin hankalinmu shine ba mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ba mu san me za mu tarar ba muna da kyautata wa ubangiji zato ko abin da muke Allah yana karba abin da yawa a karba kalla da yawa da yawa wallahi in ka tuna nauyin da yawa kwaramniyar da yawa ka duba ibadar da aka dora maka kai din yaya shin kana yin ta yadda Allah yake so abu na biyu shin kana da garantin an karba shuka ce ake ta yi tsiranta sai an je kiyama sannan ka hada da kuma kwaramniyar rayuwa da kake ciki ma'asi sabon Allah da yake rataye a kanka kala-kala daga wancan sai wannan daga wannan nauyaye nauyaye tsakaninka da iyalinka tsakaninka da matarka tsakaninka da 'ya'yanka tsakaninka da abokananka tsakaninka da makotanka tsakaninka da wane ne harkar kasuwancinka harkar aikin gwamnatinka harkar kai wallahi malam muna da bukatar istighfari mai tarin yawa wallahi kwaramniyar fa ta yi yawa nake gamto wannan shine yasa muke tsoron mutuwar kar ka je ka tafi a kuskure akwai abin da baka gyara ba ko baka yi istighfari mai yawa ba ko aikin ladan bai yi yawan da zai kai ka aljanna ba zunubinka ya yi rinjaye akan aikin alherinka to shine damuwar wallahi wai shine ake so wai kullum mutum kare gaji ta aikin alheri kullum kai nan kai can kai nan kai don me kai kokarin kai ubafawarin munanan ayyukan da kake yi dan sira'a ne shedan yana kiranka alheri yana kiranka to baka sani ba watakila shedan din shi zai maka rinjaye amma su waɗannan bayan Allah ne waliyan Allah Allah ya yafe musu kuma su saban Allah su ba su san shi ba Allah bai taɓa sa musu jin daɗin ɗanɗanon saban Allah ba ni ku ni da kai yanzu mutum sai ya zauna ya shirya ƙarya ya faɗe ta kuma ya ji daɗi akan yayi ƙarya saboda ya tsallake ya biya buƙatarsa ya kuma alfahari da ishi shi ƙwararre ne a cikin makareta ni da kai yanzu nan mutum sai ya shirya cuta da zalunci ya iya makircin da zai cuci wani ko ya cuci wasu ba a gane ba kuma wannan zai alfahari da wannan da wannan cutar da yake yi wa mutanen da ita yake rayuwa yanzu kuma ya kadaka mata sala ya jona sau ai muna da matsala ai ya Allah ka azurta mu da tuban ma tuban ma Allah ya taimake ka ma kana iya tsayawa ma an yi sallah ma ka ce bari kai istighfari guda goma ashirin talatin arba'in kaza ko Allah ma ya taimake ka ma ya baka ma dama zaka iya daukan Qur'ani ka karanta dan ka tara wa kanka lada wallahi arziki ne wallahi wani rufe mai kofar ake kirif wallahi malam baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah ya dauki Qur'ani ya bude ya karanta dan ya karanta ya samu lada ko ya saurare shi dan yi tunanin Allah zai bashi lada an hana shi bai da wannan lokacin gabaki daya amma an buɗe masa hanyar da zai nemi duniya ya ƙware yana da lokaci yana da dabara ya zai haɗe-haɗe a tara duniya ka nutsu nana aisha take cewa naji annabi yana faɗa babu wani annabi daga cikin annabawa kafin allah ya ɗauki ransa sai ya ba shi zaɓi ko ya zauna a duniya ko ya tafi فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه تتناج النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله yana faɗa a rashin lafiyan da Allah ya ɗauki ransa a cikinsa a rashin lafiyan da Allah ya ɗauki ransa a cikinsa wa akhadathu buhatun tace a lokacin sai buha ta kama shi abinda ake nufi da buha wato ina toshewar numfashi kamar mutum koyi ta numfashi da ƙyar ko tari ya shaƙi masa makogoro shi ne ake ce da shi buha to annabi da zai bar duniya numfashinsa ya wato ya toshe haka don haka sai ke fitar da wani sauti mai ƙara shine buha ta ce sai na je na cewa ma'allabina an amallahu alaihim ma'allabina an amallahu alaihim ya Allah ka haɗa ni da waɗanda ka yi wa ni'ima ya Allah ka haɗa ni da waɗanda ka yi wa ni'ima shi ne minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi ta ce fazanantu annahu khuyyira daga jin wannan kalmar da na ji annabi yana faɗa daga nan na tabbatar cewa Allah ya ba shi zaɓi ne ko mu barka ko a ɗauki ranka sai ce ni na zaɓi in kasance tare da wanda ka yi wa ni'ima annabawa da manzanni da shahidai in tafi tare da su da haka annabi sai ya zaɓi mutuwar sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya na na aisha take faɗa hadisin muslim muslim ibn ibrahim al-qassab al-basri malamin imam bukhari ne wannan daga aisha take cewa yayin da manzon Allah ya rashin lafiya allazi ma tafihi rashin lafiyan da Allah ya dauki ran annabi a cikin sa ja'ala yaqulu fi rafiq al-a'la sai naji yana cewa yana faɗin wannan kalmar fi rafiq al-a'la ya Allah ka hada ni da jama'a cikin annabawa da suke zama a a'lal illiyina abokanan zama madaukaka managarta in an ce firrafiƙil a'ala ana nufin Allah ya haɗa shi da jama'a wato manya-manya irin annabawa da manzanni a wata riwaya aka ce malamai suka ce abinda ake nufi alhikni birrafiƙil a'ala ai billahi ta'ala ya Allah ina so ka haɗa ni da kai shine arrafiƙil a'ala dai wancan aka ce jama'a annabawa manzanni shine ar-rafiq al-a'la a wannan fassara kuma aka ce fil rafiq al-a'la ya Allah ka hada ni da kai saboda shi Allah rafiqun ne bi ibadihi daga ar-rifqu ne da kuma ar-ra'afatu fa'ilun bi ma'ana fa'il kenan kamar yadda yazo a hadisi na Aisha take cewa inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa Allah mai tausasawa ne kuma yana son tausasawa riwayar Imam Muslim to kenan anan ya ubangiji ka hada ni da kai ya Allah na zaɓin kasance tare da kai a ƙarshen abin da annabi ya faɗa kenan ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam kar ku manta muna karanta babi ne da yake magana akan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin lafiyarsa mu je malam قال حدثنا عبد اليمان قال اخبرنا عن ابي قال قال ابن جبير ان عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم الوضوء انه لم يقبل النبي قط حتى حتى يرى حتى يرى محمدا من الجنه ثم مقيا او مقيا فلما اشتكى فلما اشتكى وعلى بعض القبر وراسه على فكر عائشه مشي عليه فلما قام شخص صدره نهى سقف البيت ثم قال اللهم في رفيق الاعلى وقلت اذا لا لا يجاوب لا يجاوب فعرفت انه فعرفت انه حديثه الذي قال حدثنا وهو صحيح نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا قال حدثنا محمد قال حدثنا عباد عن صخر عن صخر عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن عبد القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أرسله إلى سلم وما عبد الرحمن سوى ربه يقتل به فأب- فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت فأخذت السواك فقسمته ونفذته وليمته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستن استنى امتنانا قط أحسن منه وما عاد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يده او بعينه ثم قال في رفيق الاعلى في رفيق الاعلى في رفيق الاعلى ثم غدا وكانت تقول مات وراسه بين حاقنتي وذاكرة وذاكرة sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin abu liman alhakam ibn nafi daga shuaib ibn abi hamza daga zuhri muhammad bin muslim ibn shihab rahmatullahi alaihim daga ruwa ibn zubair ibn al-awwam daga aisha ta kasance tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وهو صحيح يقول النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ya kasance yana cikin lafiya shine huwa sahih yana cikin lafiyarsa mun ji yana fada innahu lam yuqbat nabiyyun qatt hatta yara maq'adahu min aljannati thumma yuhayya ai babu wani annabi da za a ɗauki ran shi kwata-kwata kafin a ɗauki ransa sai an ba shi zaɓi sai an nuna masa matsugunansa kaji bayan Allah na ƙwarai duk annabi kafin a ɗauki ransa sai an nuna masa mazauninsa a gidan aljanna a ce da shi in ka mutu aka ɗauki ranka yau ga gidanka Na'am? a ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske kun gane sirrin an nuna masa ga matsauninsa a gidan aljanna sai kuma aka ba shi zaɓi ko zai ci gaba da zama a wannan duniyar zai zaɓa? zai zaɓa ba waɗannan fa annabawa ne su suna da garanti ba wani ɗan adam da yake da wannan matsayin ba annabi ba kada wani ya zo bayanin matsayin malaminsa ko darajarsa ko walittakarsa ya ce shi ma an ba shi zaɓi ai akwai wanda suke fada wai ganin dama suke suke mutuwa wai sai sun ga dama za su mutu wai kai ayi shigantakar ma ta isa malam wato babu ba gidaje shine wanda zai yadda da wannan shine shine yankan rake lamba daya a gaya maka wannan abun ka yadda a nuna maka wani mutum wai a wannan wai zamani wai wai wai sai da ya ga dama wai ya mutu wai wannan matsayin na annabi ne ku ji da kyau sai annabi wallahi duk walittakanka da matsayinka da darajarka in lokacin ka yazo fizge ka za su tafi da kai amma magana azabi indi indi Allah sai Allah ya mana afuwa tace za a nuna masa matsuguninsa a ce gashi nan mazauninka ثم يحيى sannan sai a miƙa masa al'amari zuwa gare shi ne yusallam ilaihi al'amr shine yuhayya din ko a mallaka masa al'amarinsa ko a miƙa masa al'amarinsa ko kuma ka ce yuhayya sai a yi mai gaisuwa daga daga daga tahiyya tahiyya ana nufin wato taslimul wada' sai a masa sallama gaisuwa ta bankwana shi ne yuhayya au yukhayyar ko kuma a ba shi zaɓi shi annabin bainar duniya wal akhira tsakanin ya zaɓi duniya ko ya zaɓi lahira wannan shakka ce ta rawi ta ce falon mashtaka yayin da manzan Allah ya rashin lafiya ishtaka marida ishtaka marida wa hadarahu alqabdu karban ransa ya zo masa ma'ana mai karban ransa ya zo masa wa ra'suhu ala fakhidi aisha kan annabi alayhi salatu wasalam yana kan cinyar nana aisha lokacin da Allah zai ɗauki ran manzo Allah sallallahu kan shi ya kwanta a kan cinya na Aisha rushiya alai sai ya suma falamma afaqa yayin da ya farka daga wannan suma shakhasa basaruhu sai ya kafa idansa ya daga idansa shine shakhasa basaruhu ko shakhasa basaruhu shakhasa basaruhu nahwa saqfi albayt shakhasa irtafa'a ganin shi sai ya kalli sama ya suma da ya farka sai aka ga ya kalli sama yana kallon sama alaihi salatu wassalam yana kallon rufin ɗakin da yake ciki kawai sai aka jina Allahumma fir rafiqil a'la a riwayar imamu annasa'i ibn hibban ya ce sahihi ya ce riwayar as'alullah rafiq al-as'ad ma'a jibrila wa mika'ila wa israfil ina roƙon Allah ya haɗa ni da waɗannan abokanai abokantaka mai rabauta tare da jibrila da mika'ila da israfil na Aisha sai take cewa daga nan da na ji yana fi rafiqil a'la a wannan ciwo fa qultu idan la yujawiruna wannan yana nuna cewa ba zai ci gaba da makotaka da mu da zama a duniya ba la yujawiruna yani la yujawiruna fi duniya mun gama zama da zaman makotaka da annabi an gama yau zai tafi ta yanke a riwayar kushmai hani idan la yaktaruna ta ce kai wannan yana nuna ce annabi ba zai zaɓi zama da mu ba kenan ya zaɓi zama da jibrilu da mika'ilu da israfil تشف فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح لكن أنا gane cewa wannan shine zancen da annabi yake zantar da mu tun lokacin yana cikin lafiyarsa ya musu bankwana Allah ya nuna musu zahiri manzan Allah zai rabu da su wato wannan tashin hankalin malam baya iya lissafuwa bayaninsa ba zai iya yiwa ba rabuwa da annabi wallahi ba zai lissafu ba ƙwarai kuwa ka duba girman sahabbai da matsayinsu duk suka rikice mutu annabi tana daga cikin abin da ya ruda ya gigita sahabbai ku duba matsayin annabi jama'a a ce suna raye da shi suna ganinsa a ce wai yau a ce musu yau ya bar duniya malam yaya karatun zai kasance ne malam tashin hankalin ya wuce duk yadda kake tsammani yasa anas dan malik yace yau ai ana cewa annabi ya bar duniya madinan gaba ɗaya duhu ta yi ai duhu yace da rana ne amma wallahi ba mu ganin komai duhu duhu kawai duk wanda ya haɗu da ɗan uwansa kawai shi bai yadda da abin da aka faɗa cewa annabi ya rasu ba bai yadda ba ai kwarai eh eh manta suka yi sun san da qur'ani innaka mayitun wa innahum mayitun ya kuma yi musu bayani amma wallahi malam raziya din musibar ta rasuwar annabi din wato sai ta mantar da su wannan duk suka shiga rudu sai sayyidina abubakar ne ya zo da su daga cikin wannan yanayi dattijo shine Allah ya bashi wata nutsuwa ta musamman ya dawo da mutane hayyacin su tukunna wallahi subhanallahi alazim a wata riwayar daga nana aisha take cewa dakhala abdurrahman ibn abi bakr ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa ana mustanidatuhu ila sadri abdurrahman ibn abi bakr ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da bashi da lafiya kuna ji duk waɗannan hadisai fa suna bayani ne lokacin rashin lafiyan annabi na ƙarshe kuma ina so ku lura galiban hadisan sai a ta kawo aisha ko kun lura da wannan wannan yana nuna mana wani direct contact alaka ta musamman da aisha take da shi da annabi ita ce nasin ɗinsa ita ta kula da shi ita ta yi jinyarsa a ɗakin ta yaban duniya so wanda allah ya kwashe masa rabo bai da rabo a duniya sai waye gari ya zo yana tsine wannan mata yana zaginta 'yan shi'a kenan ai shi abu ta yi ba ba sa'a duk wanda ya fada layin shi a bai ci sa'a zuwa duniya ba wallahi wallahi iya musiba su ba duk waɗannan hadisan duk da take wannan bayan duk kowaiwaitan su ba sa yi eh eh ka duba wani abu kaga ga Ali bin Abi Talib yana raye ba a kawo maganarsa ba gana na fatima ɗin yar annabi don makamin ba makaminta ba ne wurin ba nata ba ne na matarsa ce amma su ma dole saurara su ita dai aisha dai ita ce ta ba mu labarin yaya annabi ya bar duniya ta ce to a ƙarshen rayuwarsa lokacin bayi da lafiya abdurrahman ɗan uwanta ya shigo ɗakinta a lokacin tana jingine da annabi ana mustani da tuhu ila sadri na jingina shi a na ina rike da shi ka duba kaunar ta isa ba fa jariri bane ba ba yaro ne karami ba ta ce ina rungume da shi ka tuna a karmakalla wa ma abdurrahman siwakun ratbun yastannu a tare da abdurrahman akwai aswaki danye yana goge bakinsa wannan yana nuna mana sunnantuwar amfani da aswaki فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره سيما ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم سي يزرع ونن أسواكين إلو أبده معنى مد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره الشريف إليه سي يزرع ونن أبن إلو أسواكين ديكي هنن عبد الرحمن سي كوي أكا النبي yana ta kallon asuwakin da yake hannun abdurrahman shi ma wannan bawan Allah Allah ya rabautar da shi lokacin da annabi zai bar duniya ya shigo ya kalle shi annabi ya gan shi kuma annabi ya yi amfani da wani abin da shi yake amfani da shi abdurrahman dan gidan abubakar dan wannan na aisha fa akhastu siwak sai na karɓi asuwakin daga hannun shi abdurrahman a wata riwaya tambayansa ta ita ce kana so ne sai ya kada kansa ya ce e ina son asuwaki wannan malamai suka ce yana nuna mana muhimmancin asuwaki a rayuwar musulmi don shi ne abu na ƙarshe da annabi ya sa a bakinsa kafin ya bar duniya wannan itace ne na asuwaki yana da albarka aswaki yana da albarka aswaki yana da amfani aswaki sunna ne ayyuhal ikhwa ta karba ta ce faqadamtuhu ko faqasamtuhu qasamtuhu kasartuhu qasamtuhu qata'tuhu na karya shi ko na gutsira sannan a wata riwaya ta ce sai na tattauna shi famadaghtuhu na tauna ka duba fadan sabar san annabi din sallallahu alaihi wasallama bata maika masa itacen yayi ta wahalar tauna ba ita ta tattaune masa shi yayi laushi da zai iya goge bakinsa da miyau dinta shine abu na ƙarshe miyau din na na Aisha shine abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace sun matayyabtuhu wa nafattuhu na karkade shi na tsaftace shi na gyara shi wa tayyabtuhu ta cire itace itacen farkaki farkakin itacen ta sa masa a bakinsa alaihi salatu wassalam summa dafa'atuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai na miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam fastanna fastanna daidai ke da fastaka sai yayi aswakin da shi al-istinan goge haƙori as-siwak shi ma haka goge baki فاستن به تتي فما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه ban taɓa ganin annabi ya yi aswaki mai kyau wanda ya fi irin wannan aswakin da ya yi a ƙarshen rayuwarsa ba wani irin aswaki ya yi na daban jama'a ana nuna mana ƙarshen abin da annabi ya yi na aiki kafin ya bar duniya shine aswaki saboda zai gana da mala'iku ana so musulmi ya rinka asuwaki saboda zai gana da mala'iku ta ce ban taba gani ba fama a da an fara ga rasulullah sallallahu manzo Allah bai gushe ba yana gama wannan asuwaki rafa a yadahu sai na ga ya daga hannunsa au isbi'ahu ko dan yatsansa shakkan mai riwaya sun maƙala firrafiƙil a'ala sai na je yana cewa firrafiƙil a'ala firrafiƙil a'ala sau uku sun maƙaza nahbahu kenan kawai sai ya cika shi ne sun maƙaza wannan ɗaga hannu wannan firrafe ala wannan aswakin shi ne na ƙarshe abin da ya kawai sannan sai ya cika sallallahu alaihi wasallam wa kanat taqulu nana aisha ta kasance tana cewa mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu baina haqinati wa laqinati jama'a annabi ya bar duniya kan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsakanin wato haɓatta da ainihin wato ƙirjinta ko haɓatta da wuyanta a haka kan annabi yana nan ɗinta wato kamar ta rungume shi kar wato kamar kamar ta ji ta bashi ya tafi kan annabi sallallahu duba haɓa duba ƙirjinta duba wuyanta tsakanin haɓarta da ƙirjinta a nan gurin kan annabi yana nan tana rungume da shi a haka tana kallo Allah ya ɗauki ran annabi alaihi salatu wassalam Aisha ta samu matsayi kuma lallai wannan ya nuna manzan Allah yana son Aisha ƙwarai kuwa wallahi ka duba da matan da yawa ita ce tafi kowa yarinta da ƙarancin shekaru amma da ciwon ya yi ciwo ya ce a bashi dama don Allah a yi jinyarsa a ɗakin na na Aisha a yi jinyarsa a ɗakin na na Aisha ta ce manzan Allah ya rasu a wannan yanayi so muna fatan Allah ya mana afuwa Allah ya samu cika da imani gobe za mu tashi wani hadisin da yake da kama da wannan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته